بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin horewarsa da ƙudurarsa yake sauwaƙe mana yana ba mu dama muna dawowa irin waɗannan matsayoya na alkhairi muna zama a ɗakunan Allah subhanahu wata'ala muna karanta abin da zai amfani mu a cikin imani abin da zai kyanta mana zukata mu samu rayuwa mai daɗi a duniya mu kuma dace da kyakkyawan makoma ranar tashin alkiyama. to ya Allah muna roƙonka cikin falalanka da baiwanka ya Allah ka ba mu cikin falalanka ba duk mun isa ba ko duk mun iya ko duk mun yi sai dai muna nan muna kuɗai a cikin falalan Allah ko mun san Allah subhanahu wata'ala baya koza taladan masu kyautatawa idan ƴan uwa ba su manta ba muna nan dai gaba da yake bayani akan maganin son zuciya mun kawo abu na farko komawa ga Allah da yawan addu'a akan Allah subhanahu wata'ala ya tsare ka daga sharrin san zuciya sannan mun karanta na biyu kai kokari ka cika zuciyarka da abin da ke kishiyantan san zuciya san zuciya waɗansu irin ɗabi'u ne da halaye miyagu munana waɗanda suke faranta ma shaɗar rai suna baƙanta ma addinin musulunci to kai kai bakin ƙoƙarinka ka lalubo ɗabi'u da halaye masu kyau nagartattu waɗanda suke faranta ma annabi sallallahu alaihi wa sallam rai suna kuma turmusa hancin iblis hancin shedan a ƙasa to shi kuma wannan kamar yadda muka yi bayani kana da buƙatuwan ne kai ta lalibe kai ta bincike ba za ka yi sauna ba kullum kana binciken menene Allah ke so menene zai kusantar da ni zuwa ga Allah to idan kana ta bin wannan kullum faɗi tashinka kenan ƙoƙarinka kenan kana danna zuciyarka kana take ta kana hana ta motsi to insha Allah ta'ala ana nan ana nan rayuwarka za ki kyautata zai kasance babu san rai a tare da kai yayin da ya zama babu san rai a tare da kai san Allah kenan ya mamaye zuciyanka da haka zaka kana san Allah kana san abin da Allah ke so kana san waɗanda Allah ke so kuma kana ƙin abin da Allah ke ƙi kana ƙin wanda Allah ke ƙin kaga wannan alkhairi ya cika zuciyanka kenan to sannan abu na uku ka rika cakuɗe ɗeniya da malamai da nagartattun mutane malamai su ne wato su ne fitullu da Allah subhanahu wata'ala ya kakkafa su a ban ƙasa kamar yadda ka san muna ganin taurari a sama suna haske to haka nan mazowa sama suke ganin malamai a ban ƙasa suna haske da haka malamai su ne hasken al'umma malamai su suka fi sanin Allah kuma su suka fi sanin hanyoyin da ake bi a sadu da Allah kuma su suka san shaidan suka san taku da ɗabi'u na shaidan da hanyoyin da ake bi a yi abota da shaidan da kuma hanyoyin da ake bi a saba ma shaidan su suka fi kowa sani duk da kasancewar hakan baya nuni akan cewa malamai ma'asumai ne ba sa zunubi ba sa kuskure babu wani dan adam face yana kuskure in dai banda annabawan Allah sallallahu wa salamu alaihim ajma'in su ne ba sa kuskure Allah ya ba su kariya da kariya daga gare shi amma duk wanda ba su ba yana iya yin daidai yana iya yin kuskure amma abin da ake so kai mummuni karka aunawa shine da nagartan da kuskuren wanne fi yawa idan nagartan bawa yarin jayi kurakuransa to ka sanya shi a cikin na Allah idan miyagun sun abin nan sun rinjayi nagartan to wannan shine sai kai taka tsantsan da shi to duk a irin zubin mutanen da ka ɗauka sai ka ga zubin malamai ya fi sauƙin kurakurai sama da duk wanda ba su ba kamar da muke cewa ka ɗauka a tasha sai a samu wani malami mai ilimi shi ma ya zama ɗan tasha to sai ka ga kurakuran shi ya karanci sama da sauran 'yan tasha wanda yake ba malamai ba ka ɗauka a cikin direbobi in ka ga cewa ga kurakuran da direbobi ke yi to idan ka samu malami sai ka ga kurakuransa ya yi karanci sama da sauran direbobi wanda ba malamai ba haka nan idan ka zo cikin manoma idan ka zo cikin ma'aikata gwamnati duk dai irin zubin mutanen da za ka ɗauka sai ka ga in akwai malami a ciki to kurakuran malamin ya fi ƙaranci sama da kurakuran waɗanda ba malamai ba wanda hakan yana nuna maka cewa malamai suna kusa da Allah kuma sun yi nisa da shaidan to shi yasa su malamai a har kullum su fitillu ne suna haskaka makansu suna haskaka ma wani kuma suna kusa da Allah to ka rika zama da mutanen ka rika zama da malamai na Allah wata bi sabila man anaba ilayya Allah ce ka bi tafarkin waɗanda suka mai da al'amarin su zuwa gare ni su ne malamai na Allah wanda idan ka manta za su tunatar da kai in kana tuni za su taimake ka kai aikin alkhairi in kuma ka saba za su yi nasiha za su yi wa'azi dama aikin malamai kenan su yi nasiha su yi wa'azi su yi gargadi su tsoratar su kuma kwadaitar su tsoratar su kwadaitar su kuma sadar da mutane zuwa ga Allah malamai ba sa nisanta bayi zuwa ga Allah ba sa nisanta bayi daga Allah subhanahu wata'ala in dai malami ne na Allah to za ka ga kullum yana ƙoƙari ne ya sadar da alaƙa tsakankanin bayi da mahaliccinsu Allah ko da ko mai zunubi ne ko da mai laifi ne ya zo ma malami na Allah to shi malami na Allah ba zai kore shi ba ba zai yanke mishi tsammanin rahaman Allah ba da gafararsa shi malami na Allah zai buɗo maka ƙofofin da za ka sami aljannan Allah da rahaman shi da gafaran shi da kusancin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda muka sani ya zo a cikin wancan hadisi mutumin da ya kashe mutum casa'in da tara jama'a musulmi mutum casa'in da tara ya kashe kaga kisan mutum ɗaya kawai ya ishi bala'i da tashin hankali amma shi wancan ɗan ta'addan a cikin banu isra'il mutum casa'in da tare da shi sai zuciyar shi tana son ta koma ga Allah amma sai aka yi kuskure maimakon ya samu malami sai ya samu mai ibada kamar da ya cikin hadisin sai ya samu abid shi ne ibada ne irin masu kishin addinin nan waɗanda suka daskare a masallaci suna ta ibada amma fa ba su da wadataccen ilimi na addini to sai Allah bai sa ya fada hannu na garba bai fada hannun malami ba sai ya fada hannun mai ibada shi wannan mai ibadan tun da bai san Allah ba ibadan kawai mai da hankali a kai bai san Allah ba sai ya ce mishi ai Allah ba zai taba gafarta maka ba sai shiga tsakankanin shi da da mahaliccinsa shi ma ɗin sai ce to tun da dai ba zai gafarta mu ba gara kawai ma an ci mishi ya zama na ɗari sai kashe wannan malami ko kuma in ce wannan mai ibada sai ya zama ya kashe mutum ɗari a rayuwarsa da ya tashi sai Allah ya haɗa shi da hannu na gari sai ya samu malami na Allah Allah gafarta malami na kashe mutum casa'in da tara ka ji yadda muka yi da mutum na ƙarshe ko Allah zai gafarta muku ya ce za a ce Allah ba zai gafarta maka ba gafaran Allah da yalwan falalansa ya wuce nan amma dai kai kaza kai kaza kai kaza sai ba shi mafita mai sauki kuma ya aiwatar da wannan mafitan kuma da ƙarshe Allah ya gafarta mishi to kaga tadan malamai na Allah kenan wannan ke sanya zaka ga malami in dai na Allah ne baya kora kowa kowa yana jawo shi a jiki da kar ka ga malami ka ɗauka wai sai lalai kai talaka kaɗai zai mu'amala da kai ai waɗancan azzalimai ne duk da azzalimai ne in yi ƙoƙari cikin zalunci ɗari ya hana guda ɗaya ya ci nasara in ya hana guda biyu ya ci nasara kar ka ɗauka to yanzu shi kenan tun da malami ne na Allah da aka yin tsakankanin shi da waɗancan shugabannin azzalimai kawai mummunan addu'a ne da tsinuwa da baran-baran wannan ba tadan ba tadan malamai na Allah bane zai jawo shi a jiki in zai iya gyarawa ya gyara masa in ba zai iya gyarawa ba har yakan koma ya taman shugaba addu'a Allah ya shiryatar da shi Allah ya dora shi akan daidai Allah ya kama hannun shi daga kuskure to wannan alamar malami na Allah ke to shine nan malai ya kawo shi cewa ka rika zama da malamai da sauran mutanen kirki kana kwaikwayon zantuttukansu da aikace-aikacensu da yadda suke gudanar da rayuwarsu wato kana kwaikwayon addininsu da kuma rayuwarsu za ka yi ta jin ƙistoshi malamai na Allah waɗanda suka yi fito na fito da son zuciya ga abin da zuciya take so amma za su yi fito na fito da wannan sai su gwammace su zaɓi yaddan Allah da kusanci da Allah sama da abin da zuciyarsu take so na san ko a nan mun sha kawo ƙistoshi akan wannan daga magabata yanzu za da kirikiri magabaci ya saba wa bin son zuciyarsa a ce maka wani ya azumi ya sa an mishi farfesu zai sha ruwa amma ya zo ya zauna sai ce to zuciya ke ce dama kike jin cin wannan naman ko to bismillah ki toki ci ni da bana ci kai ka san an saba masa zuciya ne kawai ga kanshi na tashi farfesu malam gwani raba raba gara ta samu sai ce to ke zuciya ki fito ki ci shiru shiru ki fito ki ci shiru shiru sai ce to ashe ƙarya kawai kike yi a ɗauki wannan abincin wannan naman a kai wani da wani da wani kai ka san an saba ma san zuciya ne inda ya bi san zuciyan sai fifita ya ji daɗin ko da kuma kowa zai wahala ga wani magabacin a ce maka yana neman ruwa ne yana gargaran mutuwa an kawo mishi ruwan sai ya ji a can baya wani na ihu yana jama'a ruwa ruwa a taimaka min da ruwa sai danna san zuciyan shi ce ku kai ma wancan ya fi ni bukatar ruwan nan ka hararo ruwa ko da dai yanzu azumi kawai muka yi ba yaƙi ba a zo shan ruwa ga ruwa mai sanyi ga mare sanyi kai kuma kana son mai sanyi a baka zaɓi da a ba ɗan uwanka mai sanyin a baka mare sanyin da a baka da a ƙyale shi fa da gaban mu za mu ce a ba mai sanyi shi ɗan uwan naka fa sannan ya rage nan shi kuma kai ba ta shi kake yi ba to ballantana a ce wanda ya je yaƙi ga miya ko a jikin shi yana kwance ne gargaran mutuwa yake yi ruwan nan yake nima ya sha in Allah ya sa da sauran rayuwa a tare da shi ya rayu amma sai ya ji wani mummuni dan uwan shi yana neman ruwan nan sai ya ce a kai ma mummunin can kai ka san an yaki zuciya sai da aka yi haka akan mutum uku wannan ya ce a kai ma na baya na bayan ya ce a kai ma na baya aka kai ma na bayan can kishi ya kashe shi aka dawo wannan na biyun shi ma kishin ya kashe shi aka dawo da na farkon shi ma kishin ya kashe shi duk sun mutu saboda fifita maslahan dan uwa kaga wannan yakan zuciya ne da irin wannan sahabin da aka kawo mishi allowance din shi Yusuf ya ce mu matan ya za a yi da wannan dukiya ta ce kaga dama muna da bukatun decoration daki kaza ya kamata a gyara kaza a gyara kaza a yi kaza a yi kaza ce kware da gaske amma ya kike gani mu yi wani kasuwanci kuɗin ya dan karu ta ce yayi ya ɗauki kuɗin nan duk ya sadaukar da su fi sabilillahi bai biya bukatuwan shi na gidansa ba daga ƙarshe ai ya gaya wa matan ya ce ke wannan kasuwanci na kwalla kasuwanci da Allah ne na bara Allah kuɗin nan ne ga baki ɗaya zai biya ni ranar tashin alƙiyama ka san an yaƙi zuciya a wurin nan an yaƙi zuciya kaga wanda zai watsi da ƙyale-ƙyale na duniya mai watsi da tufafi mai kyau ya watsi da daɗin duniya kawai saboda ya yaƙi son zuciyarsa a ladabtar da zuciyar a tarbiyyantar da ita a ɗora ta akan wata turba mai kyau to irin wannan dai a cikin tarihin magabata ai ba zai ƙididdigu ba sahabbai duk haka suke sahabbai ba wani sahabi kwaɗayayye kwaɗayayye wanda wai shi ya ta sanya samu ko da wancan zai rasa babu wannan sahabin tabi'ai salafus salih duk haka suke da irin wannan isar ɗin suna yaƙan zuciyarsu to haka nan ma malamai na Allah su haka malamai na Allah su to idan ka zauna da malamai na Allah mutanen kirki haka za ka yi ta ɗaukan irin waɗannan ɗabi'un kaga ga dama ta samu amma sai ga sun ɗan kau da kai ba don ba su da buƙata ba sai dai don su yaƙi zuciya a hana ta abin da take so to bayan malam ya kawo mana waɗannan abiyat ɗin sai ya hakaito mana batun al'imam ibn qayyim wanda ya ce akwai waɗansu abubuwa guda tara in kana so ka warke daga cutan son zuciya to ka yaƙi zuciyanka ka warke daga cututtukanka kuma sifantu da kishiyoyinsu ka yaƙi zuciyan naka ne tukuna dan in ka sake ma zuciya ita zuciya sakariya ce ammartun bi su'i ita kullun tana son ta ganta a sama ne kuma ba ta son aibi ba ta son zargi ba ta son kalubalanta zuciya ba ta so to amma dan adam zai rayu kuma a haka ba zai rayu a haka ba babu yadda za a yi ne ka komi imanin sahabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yana tarbocin ya tarbocin ya tarbocin ya tarbocin dubi irin yadda suka rike da nan Aisha ta riga matan shi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam dubi irin yadda take kwankwadan ruwan imani amma akwai lokacin da yake harkan kishi ne kawai ya motsa mata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan tashi cikin dare ta fasan manzon Allah da tsoron Allah da kiyaye Allah da bai kowa haƙƙinsa ta san wannan ba ta sani bane amma kuma ya abin da kuke cewa kishi kumallon mata zai tashi da daddare zai je ziyarar makabarta ya tashi sadaf sadaf kar ya tashe ta daga bacci to ashe ta farka ta ga ya fita ta ce awo awo ɗakin wata zai je kenan ka dubi da wannan ta fa san wa'ancan halaye na Allah sallama sai ta bi shi ta hana kanta baccin shi ya kale ta ne dan kare tashi ta daga bacci amma sai ta fito tana bin shi tana bin shi a baya ta ga ya fita daga gidan ya fita daga haraban har ya je baki'a tana bin shi a baya ta ga inda zai je to akwai lokacin da dan annabi sosai ya lura da ita ya ga inuwanta da ya dawo ɗaki ya kwanta cikin dare sai ta ɗauki hannayenta sai ta sanya a cikin gashinsa mai albarka sallallahu alaihi wa sallam wai hikimanta shi ne kare tashi ya mamaye ta ya je ɗakin wata shi ne manzo Allah ke ce mata shaidanin ki ya zo ko sai take to kai ma baka da shaidan din ne kai ma baka amma ma aka shaidan kai baka da shaidan din ne ga wannan babin kishi ne amma fa dubi yadda take kwankwadar ruwan imani amma ya hana a ci gaba da kuma bibiyanta bai hana ba dubi gidan annabi ibrahim baban masu tauhidi abin da matarsa ta yi na imani abin da matarsa ta yi na imani ga yanar shi ne aka gadar mana da shi a cikin al'amarin aikin hajji a yau saboda irin imanin da matan na ta samu Allah ce to a ɗauke ta kissan a cikin sayil bukhari kissa ne mai daraja mai darasa sosai Allah ce a kai ta ɗakin ka'aba can makamin zai da zai zar'in inda bai cikal muharram a aje ta a can Allah kuma ya umarce shi da haka ya kuma ɗauke ta ya je aje ta a can da ita da ɗan jaririnta ba gida gaba ba gida baya ba abinci ba ruwa ba komai ta ce Ibrahim ina za ka tafi kaban ma'ana ba zai iya ce mata komi ba tun da wani abu ne wanda ke shi ma umartan shi aka yi ita kuma ba wahayi ake mata ba sai ya shuru ta ce ko malicinka Allah ne umarce ka aje ma'ana ya ce eh ta ce tafi abinka Allah ba zai kunya samu ba subhanallah a dajin Allah ta'ala sai ku yanzu kila in ka bar matanka ma ta tafi wani guri baka ba ta kuɗin na ko ka raka ta ba sai ya zama abin abin nan a family a ce ga nan bai ba ta kuɗin na misali to ita ya aje ta ne a inda yake ba gida gaba ba gida baya kuma da ya gaya mata cewa Allah ne ya umarce shi shi kenan kawai sai ta kawo da kai dubi albarkan wannan irin alkhairin da aka samu ban san ko ba ku iya tuna mafi girman alkhairin da aka samu ta sanadiyan wannan na wani dan uwa ya ce ruwan zanzan yana daga ciki amma ba shi ne mafi girma ba na wani dan uwa ya ce ɗakin ka'aba yana daga cikin alkhairan amma ba shine mafi girma ba wani ya ce safa da marwa na'am na'am wani ya ce annabi isma'il shi ma yana daga cikin tasirin wannan amma ba shine mafi girma ba na'am ina annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai kai da kace annabi Isma'il da ka ƙara kawai kace silsilan tasirin wannan aikin imanin ne fa da wannan matan ta yi aka samu zamzam inda kuke magana aka sami aikin hajin da safa da marwan da waye da waye da waye aka sami ai annabi Isma'il shine dan nata ko to ta tsatsan shi ne aka sami annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-arab al-musta'riba ai annan ne bayanin cewa larawa sun kasu kashi uku akwai al'arabul ba'ida akwai al'arabul ariba akwai al'arab al-mustariba to shi annabi isma'il ai wannan tsatsan nan shine al'arab al-mustariba in ka duba cikin tarihi daga nan ne kuma aka samu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam to amma duk da imanin wancan matan fa annabi ibrahim dai mata fada dai mata nasiha dai yin kaza al'arab al'ariba su ne ainihin tsantsan laraba su ne irin su jirhum ɗin waɗanda suka zo ainihin suka cimma annabi Ismail da mahaifiyarsa su ne al'arab al'ariba su ne tsantsan larabawa shi ko kaga annabi Ismail ai ɗan annabi Ibrahim ne annabi Ibrahim kuma ai yawa yaren shi daban ba larabci ba ne to amma tun da annabi Ismail ya zauna a cikin al'arab al'ariba har yi auratayya ya shiga tsakankaninsu daga nan aka hayayyafa sai suka zama al'arabul musta'riba sai an gane wallahu alam ka ga nuna malam hajibu shi malamin tarihi ne tare da gaske Allah ya ƙara imani to malam yace idan ka yaki zuciyanka ka kiyaye waɗannan abubuwa guda tara to da izinin Allah zaka warke daga wannan cutan abu na farko kamar yadda muka karanta yace sai ka zama kana da jajircewa irin na ɗa mai kishin abin da zai amfane shi da kishin abin da zai cutar da shi mun tabbata misali akan wannan ka samu ɗan sarki misali za ga akwai abin da yake ganin ya fi ƙarfi ne kaza saboda zai zuba mishi da mutunci zai iya haƙura da maslahan shi kawai saboda ya sami ya samu girman nan ta ɗaure masa ko ba haka ba ba shi da ƙofifi sai yanzu a kawo mishi wata dubu ɗaya zai iya haƙura ya raba ma wasu dubu ɗayan in yana son ya kiyaye alfarman shi aiki dan sarki ne kila an gane batun da kyau ba zai yi abin da zai zuba mishi da mutunci ba to haka ake so wai ka zama kana da kishin kanka duk abin da zai soki mutuncinka ka zama baka wasa da shi duk abin da zai kiyaye maka alfarmanka ka zama baka wasa da shi to idan ka samu wannan ɗabi'a za ta taimake ka sosai ka yaƙi bin son zuciya saboda kana son ka bi son zuciya in ka tuna cewa to yanzu fa wannan fa kila fa masoyi na wani ya zama kina kila wani da ke muke kyaran zato kila ya mummuna mun zato kila wani da ka irin waɗannan sai ga kai ba zan haƙura da wannan ɗan kawai ba zan yi ba kila an gane in kuma kana son ka ɗan so kanka sai ka tuna cewa to yanzu da irin wannan son kan nawa ne zan samu daraja da ɗaukaka da irin wannan son kan a'a girma da daraja akan same shi ne ta hanyar kyauta da sakin fuska da kyakkyawan mu'amala da kaza da kaza da gaskiya ba yi giban kowa ballantana ni ma a ji a giba na ko kuma a zo a tsare ni a ce malam wane wane a ce ka zage ni kai zuruzu to in kana jin kunyan wannan kana son ka tsare ma kanka alfarmanka to kaga zaka bar miyagun ɗabi'u da yawa zaka gayyato kyawun ɗabi'u da yawa waɗanda suka dace sannan na biyu mana ya kawo sai ka zama kana kwankwaɗan haƙuri haƙuri kuma shine ka jure matsacin matsalan da ta same ka a yanzu shine ma'anar haƙuri shine ma'anar haƙuri idan yanzu kana son ka zagi wani sai ka cina ka zagin nan akwai daɗi dai shi yasa ake kiran shi giba fatihatul majalis kayan marmari ne na wurin zama amma fa in kana giban nan ya fada kunnin ɗaya daga cikin ƴan uwan wannan bari dai in haƙura da giban nan za ka riƙa jin wani ɗaci yana damun ka gashi kana da abin faɗi a kan wani kana da abin da in kana son ka zage shi za ka zage shi amma kuma kana tunanin kai bai dace ba za ka yi ta jin ɗaci ko kuma kai a zage ka in so samu ne ka rama kai ma ka huce wani ya zo ya zage ka kai maka mai da martani in so samu ne to amma sai ka tuna to yanzu girma na ne a gani ina zage zage da wani ba girma na bane sai ka shanya wannan ɗacin to ai haƙurin kenan ka haƙura ne ka danna wannan ɗacin da kake kwamfaɗa sai kai amfani da haƙuri sai ya danne shi akwai irin waɗannan abubuwa ko kuma an shirya wata cuwa-cuwa dama ga gidanka ba abinci amma inda za ka ɗan ba da goyon bayan wannan cuwa-cuwa yanzu yanzu nan ka ji alaƙin dubu ɗari a kan ɗinka to amma kuma in ta in ta ɓaci faya zai kasance a jin sai a zo ƙiriƙiri da asasabahi a maka asabahin faya a fito da kai daga kai sai jallabiya ana cewa da Allah ka dube ka dube ka dan Allah ba kai ne kake kaza kake kaza kake kaza ba kaga ai mutunci ya faɗi to sai ka daure ka ɗanɗani ka kwankwaɗi wannan ɗacin na wannan lokacin to in Allah ya taimake ka kana yawan tunano ma kanka cewa bari in daure in kwankwaɗi ɗacin domin ya dawwama min da girmana da alfarmana ya gusar min da ƙasƙanci da walaƙanci to zai taimake ka akan ka ya kasan zuciya na uku mun karanta shi mun karanta shi ko yawwa sai ka samu ƙarfin zuciya kuma da za ka rika ƙarfafa ka ka rika kwankwaɗan wannan haƙurin sai ka samu ƙarfin zuciya da daman mu za ka ga muna da ilimi akan haƙuri da daman mu inda ka ce mutum yi mana bayani akan haƙuri zai kawo maka ayoyi da hadisai to amma idan matsalan ta faru za ka iya haƙurin kun gani akwai abin da zai same ka sai ka kasa haƙuri kila sai mai ta ganin ka mana ganda Allah jibuwa ne jaye haƙuri jaye haƙuri kai ma da matsalan za ta zo kanka ba lalai ka iya haƙurin ba kawai yanzu ka ga mu nan duka yanzu kila mun zauna muna ɗasawa ya junan mu kila cutarwa bai shiga tsakankanin mu ba da cutarwa yanzu kila ne maka wani abin da na fusata ka to a lokacin ne za ka iya gane cewa ka kwankwaɗi haƙurin nan kuma kana da ƙarfin zuciyar da za ta taimake ka akan haƙurin ko baka da shi amma yanzu muna zaman lafiya kawai sai dai kai mun sallama in muka sallama muna wasa muna dariya amma yanzu sai in cutar da kai babban cutarwa Allah ya kyauta ko ka cutar da wani ɗan uwanka cutarwa mai girma to a lokacin za ka iya gane shin akwai ƙarfin zuciyar da za ta baka daman haƙurin ƙaramin misali a nan shi ne ka dai tuna wannan yarinyan da kake zuwa gidansu kana neman aurenta kullum da I love you I love you ake rabuwa in yan arabiya ne irin su mala habibu da habibati azizati ake rabuwa misali soyayya ake bajewa kai ba sai wani ya zo ya ce maka kauna da soyayya yake hada aure ba a lokacin nan idan mutum ya aure yana ganin duk duniyar nan ya kamata kowa ya gane ya aure inda wani ya gan shi bai mishi matan alheri ba sai ya dan jin zafi ah wai wani bai san ni aure bane to amma wannan kaunan da kake jin cewa ba za ka taba saba mata ba ba za ka taba saba maka ba idan aka samu jami'i da tsakankaninku ya kake ganin sabanin mata da miji na bayyana akwai wacce take ce ma mijin in kana kaunan ubanka gashi nan a daki yana faɗa kin fa uban yana ji ka sake ni da in zauna da kai gara in zauna da bakin kare na rantsa da girman Allah haka matan take ga ma mijin akwai mijin da yake ga ma matarsa jaka jaka yar kaza yar kaza yar kaza to a wannan lokacin da an yi amfani da haƙurin aka kuma samu ƙarfin zuciyar da za ta motso maka haƙurin to a lokacin ne za ka iya gane za ka yi haƙuri ko ba za ka yi ba shi yasa a rigimar aure da Allah ya kawo tun kafin aje da nisa ya ce ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa fa talliquhunna li iddatihinna wa ansur idda wattaqullaha rabbakum aka fara muku shimfiɗa da tsoron Allah aka gama ayan aka ce wattaqullaha aka ƙara gaba aka ce wattaqullaha aka ƙara gaba aka ce wattaqullaha tsoron Allah guda hudu ne a gurin aka kawo akan al'amarin rikita-rikita da ke tsakankanin mata da miji wai ina son ka gane matan da kuka haɗa akan soyayya kana mata text kana mata waya in kana magana da ita ba ka san yara ma suna shigowa wurin dan Allah ko wanda ke magana da budurwan shi yana son yara su shigo wurin ya fi son ya yi itikafi sosai ya keɓe kanshi kamar a ce ya keɓe yana ganawa da Allah yi daɗi ka ga mutum yana annashuwa yana walwala akwai bawan Allah da na san yakan tashi daga gidansu wai kawai yakan so ya wuce ya ga katangan gidan saboda ruwan shi katangan ko katangan mene ruwan shi a cikin al'amarin na uku na algata kaji kaji sama labiru duk sun sa irin wayan abubuwan to wai irin wannan soyayyan an samu saɓani amma sai kaga ana zage-zage sai kaga ana duka wani lokaci sai da an kai ga rabuwa ma to an rasa abu biyu an rasa haƙuri ko kuma ga haƙurin an san da shi amma kuma an rasa zuciyan da za ta ƙarfafa wannan ta motsa haƙurin ya aiki sai shi ɗaya ƙarfin maka wallahi kai ka fi ƙarfin afa maka walaƙanci irin wannan kamar ka kai ina ai to sai a samu matsala to idan wannan ya faru tsakankaninka da matan da ka gayyato kake so haka me kake tsammani da abokinka yanzu yanzu sai ta lalace a ga to shine idan Allah ya azurta ka ka gane hakurin to kuma ka samu zuciyar da za ta rika motso ka kana aiki da wannan hakurin shine abin da al-Imam Ibn Qayyim ya faɗi ina jin anan muka tsaya ko to ar-rabi yace na hudu mulahazatuhu husna mawqi'il aqiba wa shifa'u bi tilka al-jur'a cikin ababen da za su taimake ka ka zama kana yaƙar son zuciya ka riƙa kikkirfa kana nazari mai zurfi akan kyakkyawan matsayin ƙarshen al'amari masu saba ma son zuciya yanzu eh akwai yawan yanzu in ban bayyana kaina ba ba za a sanni ba ba za a yabe ni ba to amma in ba a sanni ba an yabe ni zai cutar da ni da wani abu ba zai cutar da ni ba to amma kuma ai Allah zai yabe ni in kuma Allah ya yabe ni zai kaunace ni daga lokacin ma kuma Allah zai sanya soyayya ta a cikin talikai ga baki daya kamar yadda yazo a cikin hadisi manzo Allah yana fassara innal ladina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda zuciyarka tana nuna maka cewa ka dan fito mana a san da kai a san kafuwa ne a san kai ma kaza ne a san kai ma kaza ne to amma in ka yaƙi zuciyar ka hararo cewa in na yaƙi zuciyar nan na kame na ƙi nuna neman shahara to shi kuma Allah zai ƙaunace ni in kuma ya ƙaunace ni Allah zai so yadda ni a cikin mala'iku daga lokacin nan kuma za a jefo soyayyar kaban ƙasa to kaga saba mu san zuciya yana da wani kyakkyawan tasiri to ka rika kirka wannan kana harkar shi shine yake wa shifa'u bi tilkal jur'a sai ka magance abin da zai hana kai wannan da wancan jur'a din wannan haƙurin da aka ce ka riƙa haƙurtar da kanka neman suna kake yi haƙurtar da kanka neman kuɗi ne ko ta kowace hanya haƙurtar da kanka neman mulki ne ko ta kowace hanya haƙurtar da kanka sai ka riƙa kai ta kwankwaɗan wannan haƙurin da aka ce ka riƙa kwankwaɗa kana hararo da shi kana danna zuciyarka abu na biyar mala ya ce mulahabatu al'alamun ra'id ala lazzati ta'ati hawahu ka kuma rika hararo al'alam arra'id raɗaɗi ko uquba ko azaba wacce ta fi ƙarfin ɗan daɗin da za ka ji in kai ma zuciyanka ɗa'a yanzu zuciyarka ce sai tana hararo maka cewa jika ga wata yarinya can jika zina da ita ka samu dama ai za ka ɗan ji daɗi na minti goma ko na minti sha biyar ko na minti talatin ko na awa ɗaya ko za ka ji wannan daɗin to amma ka hararo akwai wata uquba da kuma za ta same ka bayan wannan ita kuma wannan uquban ba fa na awa ɗaya ko awa biyu ba ne ana ta ɗin kila za a yi maka uquban shekara miliyan biyu misali Allah ya kyauta to don Allah wani mai hankali ne zai fifita ukuban shekara biyu da daɗin minti goma ko awa ɗaya. Haka sai dai mara hankali. Shi yasa wancan matashin na taɓa kawo kisan shi a nan lokacin da wannan baiwar Allah yarinya ne kuruciya. Ita ma ta Allah ce, amma Allah yana son ya fitar da wani hukunci ya kuma nuna mana darasi mu ‘yan baya. Sai sha'awa ya motsa mata ƙwarai da gaske cikin dare. tana tunanin ina za ta je sai tana a ai akwai ɗakin ustazu da ya zo karatu ɗakin su a ƙasan ba irin ɗakuna ne na abin nan ba ɗaki ne na ƙofar gida akwai ustazu alaramma bari ta je ɗakin shi shi dai cikin silisalin dare yana nazarin karatu da a ci balbal a gaban shi kawai daga kai kawai sai ya ga yarinya ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim me ne fara ka lafiya ta ce ka san abin da ya kawo ni ya ce bayan Allah ki ji tsoron Allah ta ce ba wannan magana ake yi ba ko kai abin da nake so ka yi ko kuma yanzu in kwarare ihu jama'a su fito in ce a ɗakinka na kwana sai mishi ƙasafi sai mishi shari da wannan matashin ya ga cewa babu sarki sai Allah in kila wani mai rauni ne sai ga to ai dai Allah ya gani sai mutum ya buɗe makan shi ƙofan hankali ya ce ai Allah ya gani amma shi a wannan lokacin kawai sai ya ɗauki hannun shi kawai sai ya ɗora akan a ci balbal ɗin wuta ne fa daga a ci balbal ɗin yana ƙona hannun sai za a ce bawa yana ƙona kan shi nan take zufa haka yake kito wannan ustazu yana kuka yana faɗin ya ce rai idan wannan wutan ba za ki iya amince mata ba to azaban gidan lahira ya fi wannan to da yarinya ita kuma ta ga irin wannan ƙarfin imani ne ita ma sai zuciyarta ya kare sai ta yi la'asar sai ta fita sai ta je ta samu mahaifinta ta yi mishi bayanin halin da ta samu kanta a ciki da irin matakin imanin da ta gani da safe uban ya zo ya gaida wannan matashi daga lokacin nan kuma ya yi mishi alƙawarin zai aure mishi da ita ya aure mishi da ita da daddare ta zo da haram amma yau zuwa da safin nan gashi sai Allah ya kawo mishi ita kuma da halas menene ya ɗibe shi ya saba ma wannan san zuciya ya tuna irin azaban da ta fi ƙarfin wannan daɗin da zai ji a yanzu kila in ya ji wannan daɗin ya gama kila wani ma da safa ba zai gan shi a fuskan shi ce ka aiko ka ji daɗi jiya da daddare ba kila an fahimce da kyau ba wanda zai ganshi da safe ce kai wani da ganin jiya ka ji daɗi daɗin ya wuce to amma ukuban da za ta biyo bayan wannan kofa to shine wannan matashin ya tuna shine ba shi kariya to abin da ake so karka tunanin wake a cikin ƙasashen larawa kamar yadda yake arifi ya kawo matashi ne yarinya ta rufe shi a gida can ta zo ne tana kuwa jama'a a kawo mata gudunmuwa gobara gobara gobara shi kuma wannan dan ustaz ya zo zai wuce ya ji an ce gobara shi kuma yana ganin zai ce maka fi sabilillah subhanallah subhanallah ina wutan yake tace gashi a cikin daki yana shiga dakin ta rufe gida a cikin daki ne tun shi ma ta rufe sai da ya shiga dakin ta can ta ce to hai talaka gani kawai shi kenan da ni da kai ne yanzu ba wanda ke kallo da ya gama ta da Allah ya gama ta da Allah ta kiyarda sai ce to dan ba ni dama in dan in kama ruwa da ya shiga bayi ya kirkiro kashi ya kashi a ƙasa ya yayyaba a jikin shi ya shashafa ya shashafa ya shashafa ya fito ya same ta tana ganin shi ya fito duk kashi a jikin shi tana a'udhu billahi minka ta bude mishi kofa ta fatattake shi ta fatattake shi koran koran kare ko bai fi mishi wani ƙarfi ba wannan da a ce ya faɗa cikin haɗarin zina zina tana da wani shu'umci duk wanda ya faɗa ka samun ya batta yana da wahala samun ya batta yana da wahala Allah ka tsare mu daga fitinan ta amma ya fi mishi tsarki to shine malam yake cewa ka rika tunano irin wannan ukuba da azaban da za ta same ka abu na shida yace ibqa'uhu ala manzilati inda Allah ta'ala kai ta hararo irin yadda darajar ka zai dawwama da matsayinka a wurin Allah subhanahu wata'ala yanzu ka zo ga wani abu na saba na na jin son zuciya amma ka kalli girman Allah da gidan lahira ka saba sai kai ta jin cewa lallai Allah zai kaunace ni kuma Allah zai girmama ni sai darajar ka ta tabbata a wurin Allah ta wanzu wa fi qulubi ibadihi kuma darajanka da mutuncinka sai ya wanzu a cikin zukatan bayi za ka iya cutan shi ba abin da zai faru amma sai ka tace son zuciyanka sai ka bashi haƙƙin shi ba tare da ya kake jin zai ƙaunace ka zai ta maka addu'a da zahar ghaibi to ka rika hararo wannan malai ce huwa khairu khairu wa anfa wa huwa khairun wa anfa'u lahu wa huwa khairu wa anfa'u lahu min ladzati muwafaqati hawahu wannan ɗin ya fi mishi amfani ya fi alkhairi fiye da daɗin da zai ji in ya san zuciya ka je ofis ɗin mutum ya ce maka sai ka bashi cin hanci sai ka ɗibo dubu biyar ka bashi ai abin da aka ajiye shi a ofis ya yi kenan ya ƙi ya ce sai ka bashi dubu biyar sai ka bashi dubu biyar ɗin sai aka yi ya kake jin zai riƙa kallon ka a muddin rayuwar shi kaskantacce walakantacce ko mutuwa kai ba lalai iya maka addu'a ba in ya tuna da nazo ina da tsananin bukata amma yayi mun abin nan zai iya abin da aka dauke shi kenan ba amma sai da na bashi cin hanci sai ka ji baka kaunan shi baka mishi fatan alkhairi sannan kuma gashi akwai akwai abin tuhuma akan shi a gurin Allah subhanahu wataala to karka hararo wannan asabi abu na bakwai isaruhu lazzatul iffa wa izzatiha wa halawatiha ala lazzatul ma'asiya kamar yadda muka yi bayani a baya ka fifita daɗin kamun kai da buwayen kamun kai da daɗin kamun kai ka fifita shi akan daɗin sabo kai ba ma sabo ba akwai wata daga cikin magabata mijinta ya rasu sai aka samu wani ya zo ya sake neman aurenta za ta aurenta aure ranar da aka yi sadakin mijinta aka ga ta uwa wance lafiya abin alkhairi ne aiki ko aure ba abin alkhairi ba ne abin alkhairi ne ta ce ba aure nake ma kuka ba ina kukan da yanzu zan kwanta zan a ɗakin maza biyu a duniya tana ganin kamar ta ba da kanta wannan da halal fa kenan kana jin wannan za ta iya zuwa ta kwanta zan ta ɗakin wani namiji da haram to fifita daɗin kamun kai idan Allah ya taimake ka har alfahari da kamun kan iyaye ake yi ka ji mutum yana cewa alhamdulillah iyayenmu ba su bar mana abin kunya ba mutum na alfahari da haka amma wani da iyayen shi suka bar mishi abin kunya zai iya wannan alfaharin idan aka zo ana batun ga masu ajin fada idan yana so ya fada sai ya tuna kai ni ma fa ina da ajin fada dole ya baki ya shigo saboda yana da ajin fada kun gane batun da kyau da haka ya zama ba izza kenan ba daraja ana kallon ka bai bai kawai ana kallon ka a sama so amma ka fifita kamun kai bari in tsara alfarman kaina yadda ba wacce za ta ce kaza ba gidan da za su ce kaza ba wanda za su ce na ci dukiyarsu ko na zalunce su ko na ci dukiyar marayu na haƙortar da kaina na kama kaina ba wacce za ta zo ta ce ai da ni da wani gado ɗaya muka kwana jiya in dai ba mataka ba ai za ka riƙa jin daɗi sai ka riƙa tafiya a ban ƙasa cikin kwarjini da wani irin izza ba girman kai ba izza buwaya kana jin cewa alhamdulillah Allah ya bani kariya to ka rika hararo wannan amma kana fadawa cikin son zuciyar nan shikenan magana ta kare kana je tafi ne kawai idan da yanzu abu a ce to mu zauna ayi addu'a Allah ya tsine wa mazanatan gari sai kaga wani ya ce kun ga kun ga je ka kira kun gane irin wannan Allah ka shirya da mu الثامن أبو نتقف نقبل قرشي يتي فرحه بغلبة عدوه وقهره له ورده خاصئا لغيره idan fa kaya kasan zuciyanka to ka tuna cewa akwai farin ciki da zai rika samuwa a cikin zuciyarka cewa karin jayi abokin gabanka ka dankwafe shi shi da kahar din ka fi karfin shi sannan ka kuma mai da shi cikin taɗewa da baƙin ciki yau in ka tuna cewa yau ka baƙanta ma shaidan rai ai za ka yi farin ciki amma yau ka baƙanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam rai ya za ka kwana kana farin ciki wa ghammihi bi ghayrihi wa ghammihi wa hammihi ka maida ma makiyinka ka maida shi a taɗe cikin baƙin ciki da damuwa da tashin hankali haifu lam yanal minhu umniyatuhu saboda bai samu abin da yake nema daga gare ka ba wallahu ta'ala yuhibbu min 'abdihi an yurazima aduwahu wa yaghibu wa yaghibahu Allah yana son bawon shi ya rika turmusa hancin makiyin shi a ƙasa waye babban makiyin Allah Iblis to Allah yana son ka rika turmusa hancin shi a ƙasa ka rika fusata shi ka rika fusata shi kana barin shi kana barin shi da da da da bakin cikin sa kama qala kama qala kama qala Allah ta'ala fi kitabil aziz ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح mummunai la ya fa'una mawdi'an ba wani matsaya da za su tsaya ba wani aiki da za su yi ya zuzur kuffara wanda zai fusa ta kafirai wala yanaluna min aduwwin nailan ba wani abin da za su yi su fusa ta su samu wani rabo a jikin makiya duk abin da suka yi ya fusa ta kafirai ko ya fusa ta makiya ko suka samu wani amfani daga cikin makiya kafirai kenan illa kutiba lahum bihi amalun salih sai Allah ya rubuta musu aikin lada a ciki wa alamatul mahabbatu sadiqa kuma alaman soyayyan Allah soyayya ta gaskiya mughayabatu a ada'il mahbubi wa maraghamatihi shine a gab kana fusata makiya Allah kana kuma turmusa hancin su a ƙasa gwargwadon irin yadda kake fusata shedan kana turmusa hancin shi a ƙasa gwargwadon yadda kake dasawa da mahaliccinka Allah subhanahu wataala abu na tara malai ce ma'rifatu anna mukhalifatul hawa kasancewa lalle saba masan zuciya tujibu sharafid dunya wa sharafil akhirah tana gadar mutum daukakan duniya da kuma daukakan gidan lahira wa wa izzul zahir haka ne ko wa izzul zahir wa izzul batin kuma tana gadar mutum da izza a zahiri da kuma izza a batin izza a zahiri shine sai Allah ya jefo mutuncinka a idan mutane a zahiri kenan kana da izza kana da kwarjini saboda baka saba ma Allah ba baka saba ma bayin Allah ba izza a batini kuma fa sai ya zama kana da wata alaka tsakankaninka da Allah in kai magana Allah na sauraron ka in ka nemi tsari Allah na tsare ka in kai ma wani addu'a sai Allah ya karba addu'a ballata na kai makanka irin wannan bawan da muna taba kawo muku kissan shi anan cewa gashi bawa bawa ne ga shi mummuna a halitta ga katon ciki ga ɗanfararren hanci ga shi baƙi aka uni ko aka yi wata da watanni ana neman ruwa ba a samu ba a maka aka yi wannan aka yi ta roƙon ruwa Allah bai saukar da ruwa ba kawai dare ɗaya Abdullahi bin Mubarak ya ce ina masallacin masjid haram a wurin ginshiki na ɗan ɓuya sai na ga wannan mutumin ya zo cikin dare ya wawaiga gefen hagu da dama ya wawaiga bai ga kowa ba sai ya sallah raka a biyu ya ce sallar ta ita kaitacciya ba ko ya sallar ce wani irin mai tsawo din nan ya minti saba'in minti tamanin ba sallar ce ita kaitacciya ya yi da ya gama sallah sai ya ɗaga hannu ya yi addu'a ya Allah al'umma suna cikin buƙatar ruwa ya Allah kada ka kunyata mu Allah ka saukar da ruwan nan yanzu yanzu nake son ya Allah ka saukar da ruwan nan yanzu yanzu ya Allah haka ya rika gaya ma Allah yanzu yanzu kafin bawan nan ya gama addu'a gari ya ɗau hadari an yi ruwa ciwon nan mai addu'an a cikin ruwan ma ya fita sai irin wannan izza na ɓoye sai ya rikita Abdullahi bin Mubarak shi ma daga dubi inda yake aya ne gurin tsoron Allah ya ce sai ya ta bin shi ya ta bin shi ya ta bin shi sai da ya zo inda ya ga gidan da ya shiga da safe sai ya zo gidan ya ce da Allah wannan waye ne gidan nan aka ce wannan gidan sai da bayi ne ya ce to ina son in sai bawa aka yi ta kawo mishi nagartattun bayi ya ce ba zai saya ba don shi dama mai kuɗi ne Abdullahi bin Mubarak mutum ne mai kuɗin gaske malami na Allah kuma mai kuɗi din ya baka miliyan biyar ba matsala ba ne kaga da maganar sha'ani wata mai zuwa ya taso Allah ya rauta mana Allah ka azurta mu cikin falalanka to shine sai ya ce aka ta kawo mishi bayi ya ce baya so ya ce shi kenan aka ce su kenan bayi dai nagartattu ya ce ko wanda ba nagartattun ba aka ce ina ba za ka iya sayan wa'annan ba waɗansu kaskantattun bayi ne wannan kafe shi ma kafe liability ne ai kafe ma kanka nauyi ya ce a kawo mishi shi yana son ya gansu kawai sai aka ɗauko har da wannan bawan sai ce ga wanda nake so har suka ga wautan shi an kawo maka nagartattu amma ka ce wannan kaskantaccen kake so ya ce shi yake so da ƙarshe dai ya siye shi da ya siye shi suka fito ya ce to na ‘yantar da kai fi sabilillahi ka tafi abinka ya ce a ba za mu yi haka ba ba za mu yi haka ba akan me an kawo maka bayi nagartattu kaki an kawo maka ne an gaya maka ka dai dube da kaga irin yadda nake ka ce kuma wai ni kake so kuma ka ‘yantar da ni gaskiya sai ka gaya min dalili sai ya ce kai bawan Allah ba ni boye boye tsakanina da kai na faɗa abin da kai jiya na ga abin da kai jiya a ɗakin Ka'aba ya ce ka gani ya ce na gani ka gani ya ce na gani ya ce ya Allah sirrin da ke tsakankanina da kai ya bayyana nan take ya faɗi ya sujada ga Allah ce ya Allah ka karɓi rayuwata bai ɗago ba sai da aka ɗago da gawan shi kaga izza na ɓoye kenan izza na ɓoye kenan izza na zahiri mutane ce ta mutunta ka suna darata ka in kai magana a saurara in ka faɗi a ji amma akwai izzan da ya fi wannan shine kana da wata alaƙa ta kudda ku tsakankaninka da Allah in kai addu'a Allah ya karɓa in ka nemi tsari Allah ya tsari in ka je wuri Allah ya rika baka kariya akwai wanda Allah ke musu tagomashi da yawa saboda irin wannan izzan da Allah ya ba su to duk wanda kaga ya dace da irin wannan ya saba ma son zuciyarsa malai cewa mutaba'atuhu bin son zuciya ka ba'ul abda fi dunya wal akhirah tana kaskantar da bawa a duniya da lahira kaga mai matsayi kaga mai wanda ma ya iya magana yana da fasahar magana amma yana bin son zuciya sai kaga biya ta barbare basiran da hikiman da fasahar duk ta tafi wa tuzilluhu fi zahir wal batin kuma bin son zuciya sai ta kaskantar da shi a zahiri mutane su ta zargin shi a faɗi ya faɗi a ƙiji ya ba da umarni a ƙini ana ta mishi mummunan zato sannan kuma a wurin Allah subhanahu wata'ala Allah ya kaskantar da shi ya ɗora kaskantattu kafirai da sauran maƙiyinsa a kan shi wai bin ƙai ne ce in kana tana waɗannan abubuwa guda tara za su taimake ka insha Allah ta'ala ka yaƙi bin son zuciyanka Allah ka taimake mu gurin yaƙan son zuciya gaba ta gaba da ƙarshe ita ce bin son zuciya mai kyau da kuma mara kyau to mai kyan Allah ka taimake mu akai mare kyan kuma Allah ka warkar da mu daga gare shi wannan shine abin da za a karshen karatun mu insha Allah ta'ala zamu dakata anan abin da muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka jatta mana zakatan mu Allah ka warkar da mu daga cutan san zuciya Allah ka azurta mu da sanka da san abin da kake so da san aikin da zai kusantar da mu zuwa gare ka ya Allah ka nisanta mu daga shedan da hanyoyinsa da ribace-ribacensa da kuma ainihin saƙe-saƙensa da wasu wasansa Allah ka tabbatar da digadigan mu akan imani mu rayu akan sa mu mutu akan sa a ranar tashin alkiyama ka tada mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam subhanakallahumma